أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاهد watan bakwai shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiriya wanda shine ya dace da ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna darasi na goma sha biyu a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar zadul ma'ad na shekhu da'watul islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a da muke gabatarwa a wannan masallaci na ihya sunna da ke kofar nasarawa a birnin kano najeriya da taimakon Allah ta'ala yau za mu tashi ne akan wato matsala ta gaba shine yaya annabi alaihi salatu wasalam yake yin sujjada yaya yake yin sujjada a aikace malam ya ce wa kana yasjudu ala jabhatihi wa anfihi duna kauri imama ولم يثبت عنه السجود عليه وكان يسجد على الأرض كثيرا وعلى الماء والطين وعلى الخمرة المتخذة من خوس النخل وعلى الحصير المتخذ منه وعلى الفروة المدبوغة وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه وجافاهما حتى يرى بياض إبطيه وكان يضع يديه هذو منكبيه وأذنيه ويعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابعه رجليه القبلة ويبسط كفيه وأصابعه ولا يخرج بينهما ولا يقبضهما وكان يقول سبحانك سبحان ربي الأعلى وأمر به ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول سبوه قدوس رب الملائكة والروح وكان يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وألانيته وسره وكان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت وأمر بي بالاجتهاد في الدعاء في السجود وقال إنه قمين أن يستجاب لكم duka wannan karatun gaba ɗaya akan sujjada ne za mu zo mu yi aikace insha Allah ta'ala don mu gane gaba ɗaya ko yawa ga abin da malam yake cewa a ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallama shiriyarsa a sallah kana yasjudu ala jabhatihi wa anfihi idan zai yi sujjada yana sujjada ne akan goshinsa da hancinsa goshi da hanci kenan wannan yana nuna mana sujjada ana yi ne a indi a fuska ne to gaɓoɓi ne guda biyu da wannan goshin da hanci idan mutum ya yi sujjada goshin kadai hancin bai taba ba to sujjada ba ta yi ba idan mutum ya yi sujjada ya taba hancin banda goshin shi ma ya yi kuskure ba ta yi ba amma yawanci an fi kuskuren kin ɗora hanci so nan gurin karan hancin nan Allah yi shi ne don a tirsasa shi a ƙasa saboda Allah fasjudu lillahi wa abudu amma manzon Allah baya yi duna kaurin imama baya yi akan nadin rawaninsa ka sa ana ɗaura rawani haka ko ai yana iya zuwa ya rufe mutum goshi to annabi baya yi a kansa mana yakan ture shi dan ya samu ya yi sujjadar nan goshinsa ya taba ya taba ƙasa shine ma'ana duna kaur al'imama amma an ruwaito wannan maganar ibnu qayyim ne ya faɗa amma akwai wasu ruwayoyin daga salaf cewa an samu annabi alaihi salatu wasalam wani lokacin yana sujada yana hadawa da kaurin imama din kamar yadda jabir da ibnu umar Allah ya musu rahama suka ce annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana yasjudu ala kaurin imama yana yin sujada akan wannan rawani ɗinsa haka aka ruwaito daga wasu daga cikin wato malamai ya tabbata daga alhassan al-basri Allah ya masa rahama wata riwayar kuma ya ƙi haka ɗin a nan gurin maganar wato rawani kenan sai kuma yake cewa yana yin sujjada a kan al-khumra al-muttakhidati ko al-muttakhadati min khusin nakhli yana yin sujada akan al-khumra al-khumra as-sajjada sajjada ake cewa su abinda ake nufi da al-khumra an ce da ita khumra ne saboda ana shimfiɗa ta a yi sujjada a kanta shi yasa suke ce da ita sujjada ko sajjada me yasa aka ce da ita khumra saboda in an yi iya fuska gaba ɗaya ke ba sujjada irin tamu ba kaga mu sujjada a wurin musallaya to akwai sujjada a wurin su wanda kaman karamar sujjada ne kama a kasashen laraba za ga ana ana sai da shi yar karama haka kamar irin sujjada yara kanana ita kawai ana jefa ta ne a gaba daidai inda za a yi sujjada a yi sujjada a kanta akan a sa goshi da hanci saman kamar za a yi sujjada a ƙasa ko ko wuri yana da zafin rana to sai su sa shi ne ake sai da shi khumra to annabi yana yin wannan sujjada akai wanda aka yi akan wannan khumra din ko sujjada wacce aka yi ta da itacen dabino da abin din bawon wannan din dabino to yana yi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma yana yin sujjada akan taburma suna da taburma irin ta kaba da ake amfani da ita wanda mu yanzu zamani ya sa an kaurace mata amma mutanen ƙauye suna da ita ita ce taburma mai kyau taburmar da ba ta ɗaukan zafi ita ce medically ta fi tabarmar roba amfani saboda roba duk inda roba take duk inda abu roba ne to yana da wani wani disadvantage na amfani da shi musamman in ya dauki zafi saboda chemicals din da ake amfani da shi yanzu bincike ma ya nuna cewa da yawa yawan robobi da ake amfani da shi mazubai ko kuma abin da ake amfani da shi na wajen rike wani abu ko ajiye wani abu to chemicals din da ake amfani da su yana sababa mutane ciwon kansa shi yasa da yawa zaka ga wasu wuraren suna nisantar amfani da roba misali kuskure ne wannan abu ne ilimin zamani ne tabbatar da shi research ne tabbatar babi ne ya zo mu wuce shi misali kuskure ne zuba abinci mai zafi a leda mutum ya je ya sai kosai da tsumansa a zuba mai a leda wannan chemicals din da aka yi a ledan yana penetrating yana shiga yana shiga cikin wannan to zai yi yana da wani side effect yana da wata illa a gangan jikin dan adam kamar yadda likitoci ke faɗa daga cikin illolin akwai kansa misali miya mai zafi a sa ta a kwanan roba a zuba maka irin masu sai da abinci a roba ko shinkafa da miya ko tuwo mai zafi a sashi a roba kofi shan shayi a kofin roba shi ma yana da haɗari wannan na ga muku bincike ne na zamani ya tabbatar da shi duk wanda ya san me yake yi baya shan shayi a kofin roba saboda illar da yake tattare kuma lokaci bayan lokaci yau da gobe yana raguwa wannan robar sinadarinta kana shanye shi ne kana shanye shi ne kana shanye shi kamar tukunyar karfe ne tukunyar aluminium ana tuka tuwo da ita ko ana miya da ita ana juyawa mata suna juyawa karfen yana ba za ka iya gani ba amma karfen yana kankaruwa kana cinyewa ana kankare shi ana kankare shi har za ka ga wata ran tukunyar ta fashe saboda yawan amfani da ita akwai daga cikin kasashen nan na manta sunan kasar da doka ne masu ba a zuba abinci a roba kuma ba sa amfani da leda wajen sanya in dai su sa leda ne wajen sanya abin da za a ci to ba sa sa leda in kaga sun saka leda ko dai sabulu ne ko kuma wani kwali ne za a sa shi a leda amma abinci ba a sa amma mu yanzu hotel din ma da yawa a leda ake sai da abinci kofin shayi ka lura in ka zuba shayi mai zafi a roba sai ka ga robar kamar za ta narke to dole kenan ruwan zafin yana tasiri ma wannan roba wani kofi ne ya fi cancanta a sha shayi da shi na gilas ba na gilas ba na na mai mai ake ce da shi wannan dafaffen kanjaran din irin masu nauyin nan me ake ce da shi eh ko ko unbreakable din nan ko dan karam din nan da a karau din nan ake ce da shi wani kofi yana nan za ga shi yana dan nauyi kadan haka tangaran eh tangaran Allah ma albarka tangaran to wannan shine shine yafi amintuwa a lafiyance shine yafi amintuwa mutum ya sa ruwan zafi ya sha a ciki shi wannan bincike ya nuna ruwan baya iya mai tasiri wani abu ya shiga cikinsa kuma ko ya shiga ma akwai nau'i na ƙasa-ƙasa haka a ciki da sauransu so da Allah mu kula da waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci kwarai kamar irin robar ruwa ne ko hakuri robar ruwa da ake sa ta a mota roba ta goran ruwa ko wancan kamfanin ko wannan kamfanin ba ana sa a mota ba yakan ɗauki zafi sai ga ya kumbura to me yasa yake kumbura akwai wani abu ne a cikinsa to ko mutum ya zo ya ɗauki wannan ya ɗauka ya sha wannan ruwan shi ma yana da haɗari kamar yadda mutum ne ya rufe motarsa wannan ruban dashboard ɗin da rana yake dukanta za a ga wato mota ta yi zafi wani lokacin gilas a fashewa yake to shi ma suka ce yana sababa kansa mutum yana rufe motarsa ta yi zafi yana buɗewa zai shiga wannan zafin yana ratsa jikinka shi ma yana tasiri wajen sababa maka waɗannan ciwuka na zamani duka wannan bincike ne na zamani ya tabbatar da shi kuma kun ga addini bai samu zama gidadawa ba ya kamata mutum ya rinka kiyayewa lafiyarsa don yana da muhimmanci Allah ya bawa masu kamfanin roba hakuri da kuma masu sai da robobi karatu ne biyo ta kanku so annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana sallah akan shimfiɗa ta tabarma ta kaba shine al-hafiz al-muttakhidati ko al-muttakhidhi minhu tabarmar dabino bawon dabino din nan ganyen dabino ake sassaƙawa a yi za ga tana da sanyi in ka kwanta a kanta tana da daɗin kwanciya ta fi tabarmar roba don tabarmar roba tana ɗaukan zafi ko ba rana ake ban ka kwanta jikin ka sai gumi amma tabarmar kaba ba haka take ba ka gwada ka gani sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana sujada akan alfarwatil madbugha alfarwatil madbugha shine fatar da aka jeme ta kamar buzu kenan ko alfarwa kamar buzu ko fata annabi yana yin sallah akai duk ya halatta wannan duka aikin annabi ya tabbatar so idan mutum yayi bai laifi ba wa kana idza sajada makkana jabhatahu wa anfahu min al-ardh malamin bikin suka ce duk abin da yake mai tsarki ne dahiri ne ya halatta a sujada a kansa kuma a yi sallah akan shi amma haramun ne yin sallah ko sujada akan abu mai hoto kamar tabarman gidanku akwai hoton mutum ko tabarmar masallacinku akwai hoton zaki ko hoton mage ko hoton kaza wannan haramun ne yin sallah akai kamar yadda malamai suka faɗa ko da yake sun ce in an wulakantar da shi kamar ba mai da shi komai ba ba to za a iya kife shi a sallan a kansa wasu malamai sun faɗa haka Allah musu rahama idan ya zo yin sujada makkana jabhatahu wa anfahu min al-ardi yana kafa goshinsa da hancinsa a ƙasa kamar yadda muka yi bayani makkana makkana su ya kafa su sannan kuma yana buɗe tsakanin ɓangarorinsa guda biyu baya matsewa in ya zo su jira ce samu kawo teburin da za a aikace naha yadaihi an jambaihi yana ainihin wato nesanta hannayensa daga kwiɓansa guda biyu idan ya zo sujada ba matsewa yake haka yana yin sujada a matsa ba a yana budawa daidai gwargwado sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake wa jafahuma yana fadada su ya nesanta su hatta yura bayadu ibtaihi har sai an hango hasken hamatansa kaga anan sallallahu alaihi wasallam kaga anan sai ka duba sujada ka ya kake yi shin haka ne in kai sujada wanda yake bayan ka zai iya hango hasken hamatarka ko ko idan kai sujada a matsa kace ba a iya hango hamatarka jama'a na sha fada ina maimaita sallan nan ba mu da abin da ya fita duk cutiyar da mutum musulmi zai yi idan sallarsa tana kyau idan fa mutum bai iya sallah ba bai je makaranta bai koye ta yi ta yadda annabi ya ce a yi ta ba fa to fa yana da damuwa ya kamata mu ji tsoron Allah mu kiyaye mu koyi ibada mu koyi sallan nan larura ce wa kana yadau yadayhi yadayhi hazwa mankibaihi wa udunai manzo Allah yakan in yayi sujjada yana sanya hannayensa daidai kafadinsa ko kuma daidai kunnuwansa to sai ka kwatanta in kai sujjada ya kake yi daidai kafadu ko daidai kunnuwa hannayenka idan kai sujjada ya zamanto suna daidai na kafadinka da kunnuwanka kafadinka da kunnuwanka wa ya tadilu fi sujudihi kuma yana daidaituwa a sujadarsa kenan a cikin sujada ma ana buƙatar ali aiki da ba wai mutum yayi gab gab gab ya iya gama ba wa yastaqbilu bi atrafi asabi'i rijlaihi alqiblata yan yatsun kafansa idan yayi sujada su ma alqibla suke kallo yan yatsun kafarsa ka tuna in kai sujada yaya yatsun kafarka suke ba cake su ake haka ba kamar yadda wasu suke sai su cake su a'a nade su ake yi haka su ma ai kokarin waɗanda za su iya natsuwan kamar ya tsara babba ne ina ganin ta binta ne ko ta uku za su iya natsuwa to su ma su ake su kalli gaba ya ilahi ba wai su kalli ƙasa ba kafafuwan yatsun kafafuwa wanda za su natsu su kalli gabar ba su kalli ƙasa ba wa yabsutu kaffaihi wa asabi'ahu yana shimfiɗa kaffaihi tafuffukansa guda biyu waɗannan ya shimfiɗa me ma'anar ya sutu yana shimfiɗawa ma'anar yana shimfiɗawa ba dunkula hannunsa yake haka ba sujada ina fata ana fahimta shine ma'anar ya sutu sannan kuma ya ce wa asabi'ahu da 'yan yatsa ba nan tafin kaɗai ne yake sujada ba wannan har da yatsu su ma suna yin sujada ana su kuma danna su ake a ƙasa wala ya furuju bainahuma baya buɗa su gaba ɗaya kamar haka mutum ya sujada Allahu akbar mana yatsun hannunsa din su kifa a haka ba buɗe su yake yi gaba ɗaya ba kamar yadda yake danƙwalo haka ake danƙwalo wala ya huma kuma baya damƙe su damƙewa ko ya rufe su haka ko ya haka baya yi kenan wa kana baina zalika tsakatsaki yake kawai normal hannunka in ka fice ba haka yake ba to kawai yanda hannunka Allah ya halice shi haka ake ba a da bukatar kai kai tosin kanka ka buɗa shi haka kuma ba a da bukatar ka ne ka nade su wa kana to wannan wa kana kuma za ta shiga babin addu'o'i da yake yi a cikin sujada yanzu duk wannan bayanin da muka yi za mu zo mu yi shi aikace yanzu don kowa ya gani to sai kuma addu'a da ake don Allah ‘yan uwa ahalus sunna idan an yi karatu an ce annabi yana karanta kaza a cikin kaza sunna shine fa mutum ya ɗauki littafin sai ya je gida ya haddace wannan addu'ar ya rinka ɗabbaka ta a sallarsa shine ka shi ribar karatu amma mutum ya zo tun da kake subhana rabbiyal ala kai ka sani tun kana karatun yara ba ta ƙara ko ɗaya a ciki subhana rabbiyal azim ka sani ba ta ƙara ko ɗaya ga addu'o'i nan rakata masu tarin yawa da ba za mu iya faɗan su gaba ɗaya nan ba su sunna shine sai ka duba cikin addu'o'in da aka kawo sai ka jajja musu layi ka je gida kafin ka kwanta ka haddace gobe idan za ka yi sujjada shikenan kaga sai ka zo ka yi amfani da wannan وكان يقول سبحان ربي الاعلى kaga ta gida kenan ta asali shi ma ibn al-qayyim da shi ya fara aka yi zuwa cikin hadisai ingantattu subhana rabbiyal a'la kawai kun ga bai ce wabi hamdihi ba saboda karin wabi hamdihi din bai inganta ba annabi yana faɗa subhana rabbiyal a'la a ina kenan a sujada ko a rukuyi kuma subhana rabbiyal azim sarki ya tabbata ga ubangiji madaukaki ma'ana ka yi ƙasa ka kafa goshinka a ƙasa kuma kana cewa Allah shine ne madaukaki abu na biyu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li ita ma addu'a sujada ce sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji da gode maka allahumma ighfir li Allah ka yafe mu a ce kai sujada ka ta maimaita wannan سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كان اي كان تنوى kana yi kana biya ma'anar a zuciyarka Allah ya yafe maka wa kana yaqulu subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh mun karanta wannan tsarki ya tabbata ga Allah tsarkakewa da subuhun da quddusun duk ana nufin tsarkakewa ne rabbul malaika ubangijin mala'iku war ruh kuma ubangijin mala'ika jibrilu ma'ana bayan sauran mala'iku ma shine ubangijin mala'ika jibrilu yana kuma cewa allahumma laka sajjadtu ya allah gare ka nayi sujada wa bika amantu gare ka nayi imani wa laka aslamtu gare ka na miƙa wuya sajada wajhi lillazi khalaqahu fuskata ta yi sujada ga wanda i halicce ta Allahu akbar wa sawwarahu ya kuma suranta ta ya kamanta ta Allah shi ya sawwara ka ko ba ka bane ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka fi ayi suratin ma sha'a rakkabak Allah shi ya rakkaba ka shi ya sawwara ka shi ya maka kama shi ya maka siba wa shaqqa sam'ahu wa basarahu fuska ta ta yi sujada ga wanda ya tsaga mata jinta ya tsaga mata ganinta ma'ana ya halitta mata ji da gani wannan idan Allah ya maka shi wannan kunnan Allah ya maka shi tabarakallahu ahsanul khaliqin albarkatun ubangiji su yawaita Allah shine abun bauta ahsanul khaliqin wanda yafi kowa iya halitta tabaraka wa ta'ala ko da yafi kowa kyautatawa wa kana yaqulu yana faɗa duk a cikin sujada yake wannan malam shi yasa in kaga mutum yayi sujada yana dora goshinsa kamar akan gaushin wuta ya dora to ba sunna bai karanta sunna ba bai kuma karanta addu'o'in da annabi yayi yace ai ko kuma ya karanta bai aiki da su ba Allahumma kulli dhanbi kullahu Allah ka gafarta min zunubi na duka dukkahu wa jillahu dukkahu wa jillahu kananan da manyan har yan kanana kanana kanana wanda ban san da su ba dukkahu wa jillahu da manya manyan wa awwalahu wa akhirahu zunubi na na farko da na karshe du'a ya fi min وعلانيته وسره وعلانيته ذنوبين da yake na bayyane wa sirrahu da wanda yake boye ya Allah ka yafe mu duka annabi yana wannan riwayar Imam Muslim da Abu Dawud wa kana yaqulu Allahumma salli khati'ati wa jahli ya Allah ka gafarta mun kuskure na da jahali jahilci na ko wautata abinda ne na jahilci ka yafe mun ko wanda ne na wauta ka yafe mun wa israfi fi amri da wuce gona da iri na dan adam yana da wuce gona da iri gaggawa da giggiwa mutum ya je abin da ba ce yayi ba ka ce Allah ya yafe maka wa ma anta a'lamu bihi minni da abin da kai ka fi ni sanin nayi na saba maka dan wallahi akwai laifin da baka san kayi shi ba to shi ma ya ce ka roki Allah ya yafe maka Allahumma kulli jiddi wa hazali ya Allah ka gafarta min abin da nayi da gaske da wanda nayi da wasa da wargi jid wanda na yi da himma da gaske na yi shi amma na yi kuskure wa hazali da wanda na yi shi na wargi da wasa ya Allah ka yafe mun wa khasa'i wa amdi da abin da na yi na kuskure da wanda na yi da gangan dan ku akwai laifin da da gangan kake kana kallon wannan abin sabawa Allah ne kawai sai ka zo ka yi shi shedan ya ruɗe ka Allah ka kiyaye mu wa kullu zalika indi duka wannan abubuwan indi daga gare ni ne ya Allah ai min afwa Allahumma salli ma qaddamtu ya Allah ka gafarta min duk abin da na gabatar na laifi wa ma akhartu ya Allah ka yafe min duk abin da na gabatar na aikata na jinkirta da wanda zai zo nan gaba kenan wa ma asrartu da abin da nayi na laifi a boye a boye wani yana neman matar wani ya je ya barna da ita ya buga mata waya ashe ana rikodin bai sani ba ya saki jiki ya ta surutun banza ya saki jiki yadda ka san da matar su yake labari ashe ana rikodin maganganu marasa jin daɗi kuma abu ya zo ya bayyana ai wannan wayar in gaya maka kai hankali da ita shi ya nan asiri duk wanda zaka buga masa waya kowa ya ka nutsu haka duk wanda zai bugo maka duk wata magana complicated magana to ka san me kake in ka ji a wani kace a wannan ba na waya bane ka zo mu haɗu in bai maka illa ya danno ta ba a cikin aljihunsa ana yi wallahi ina maka faɗin wannan saboda mu rinka dan tunawa mutum yakan saki jiki ko yana maganar wani ko ka yi da wani ko kana zagin wani ko kana ɓata wani ko kana zugawa a yi wa wani illa ko kana magana akan wata ko ko ka saki jiki kana waya ma wata musamman masu alaka da mata ka saki jiki kana surutu aya ya dan wata aya wace ce dina kaza kaza kaza akwai haɗari hatta wannan whatsapp din da ake yi mutum yana yana chatting ka tura magana kaza kana kaza kana kaza ba sai ba ba ba ba, ba gogewa ake ba yana nan ka zo daga baya da zo a printer din sa a nuna a ce gashi nan abin nan ɗinka ne ka ji kunya ka ga wannan abun mutum ya ɓuya yayi Allah ya sani to ba Allah kaɗai ya sani ba bature ma ya san hanyar da za a iya sani idan har ana shakkan Allah zai iya tambayan ka abin da kake aikatawa tun daga haihuwarka har mutuwarka to ya kamata a gyara wannan shakka din tun da yau a wayarka duk can da kai a wayarka idan ana so za a iya fito da memory a kawo wannan maganganun da kai kawai sai dai ka to maganganun da kai tun shekara ashirin da suka wuce to ina ga Allah madaukakin sarki tabaraka wa ta'ala wanda yake da wani mota da security ya san nata nasa ne je dan duba ta wannan kenan yace wa amdi Allahumma kulli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu ko abinda na koyi ku ji tsoron Allah malamai suna cewa mafi hadarin zunubi shine zunubin da ake zuwa a ɓuya a saba wa Allah bayan Allah mutum ya je ya kewaye gashi ana ganin sa mutumin kirki amma a boye ya je yana ta'adi wannan yana da hadari Allah yana kallanta wa ma a'lantu da wanda na bayyana anta ilahi ya Allah kai ne ubangiji na la ilaha illa anta babu abota da cancanta in ba kai ba wannan hadisin bukhari ne ya ruwaito shi a cikin addawa da muslim a cikin zikir ta hanyar abin musa al-ashari jama'a wannan addu'ar annabi yana yin ta a cikin sujjada kuma annabi ya ce yayi umarni da ayi ijtihadi ayi himma ayi kokari fi du'a fi sujudi wajen yawaita addu'a cikin sujada duk wanda yake so in more wa sallarsa to idan ya kafa goshinsa a ƙasa yayi kamar ba zai daga ba dan babu wani maukifi babu wani yanayi da ka fi kusa da Allah irin lokacin da kake sujada to shi yasa faɗa a hadisi ce innahu kaminun an yustajaba lakum fa kaminun an yustajaba lakum riwayar imam muslim ai ya fi kusa shi ya fi dacewa a amsa muku idan kun yi addu'a ku nace da addu'a in kun yi sujjada in ji manzon Allah ku nace da addu'a saboda shi ya fi kusa a amsa muku addu'o'inku da kuke roƙo addu'a jama'a sujjada addu'a ganima ce wuri ne da ake jefa bukatu masu tarin yawa saboda haka idan ka yi sujjada ka riƙe wuta sosai a lokacin ne Allah tabaraka wataala yake gaggawan karban ibadarka so muna fata Allah ya datar da mu za mu dawo wa kana yasjudu ala jabhatihi wa anfihi ko tayyib akram kallah bismillah shirihu laka za mu yi shi a aikace ko kuma na waje za ku gani taimaka masa Abdullahi ya sa masa wannan kimar manzo Allah yana yin sujada akan goshinsa da kuma hancinsa a zai Allah zai kama ka tunda baka aski baya baya aski ne shi yasa yake jin kunyar cire hular ga gayu ne to zaka iya hawa wannan saboda baka da nauyi ko kai kula aifanka a kashe take yawwa to yawwa da Allah wani sati ku samo mana za mu yi ta yi sallan nan duk aikace teburi ne fadi za ku nemo mana da Allah a nemo mana da Allah ko aro ne next week a ai saboda su ganka ina so su ganka ne duka yanzu a nan gurin jama'a zai mana na'am to ai kyamarar ok dan ta gan shi to sai dai a juya haka da haka kenan na'am aina ana to zo aka ta ana bismillah bi sura soja yawwa hadishi hadishi ya samu karfi da nan ko to jama'a yanzu muna so mu mu yi sujada ne a aikace ko na bayan shan ku yi haƙuri za a yi sujada akan hanci da goshi sanannen abu ne wannan babu matsala kafa bismillah ka janye hannunka don a gani janye hannun hannayen ka cire su gaba ɗaya daga nan ibaya da su yawwa to kaga yanzu anan yayi sujada ga goshinsa da hancinsa duk tun taba ƙasa wannan ita ce sujada ta sunna to yanzu ka yi mana sujada akan goshinka kadai banda hanci yawwa to kaga akwai masu yin haka sai ka ga karan hancin bai taba ƙasa ba duk sujadar da aka yi karan hanci bai taba ƙasa ba kuskure ne to shikenan zauna sai ya ce wa kana yazidu ala al-ardi kaseeran mun yi bayani da yawa yawan sujada manzon Allah a ƙasa yake ne a ƙasa mana baya sa shimfiɗa tsakaninsa da goshinsa kina idan mutum ya so yayi sujada a ƙasa bai sa komai ba yayi daidai idan kuma yayi sujada ya sa wani abu to ba laifi yayi ba kamar carpet kamar tabarma ko ka je masallaci ka ga ana zafin rana ka ciro toilet paper ko tissue ko ko ko ko handkerchief da ke aljihunka ka shimfiɗa ka yi sujada akai ba girman kai bane ba ya halatta tunda ko yana yin sujada akan wannan alkhumra da muka faɗa ita alkhumra ana yin sujada ita ne a fuska iya fuska ake sawa to wa kana yasjudu al ardi katiran wa al ma'i wa tin wani lokacin ruwa yana zube ruwa yana zube a ƙasa idan an yi ruwan sama a masallacinsa yana yin sujada a kai hatta koma yana yin sujada don wata rana da aka yi ledin kadir ake nema an yi ruwa da daddare da yanzu zai sallah da asuba a cikin tabo da ruwa suke sujada masallacin ba tayal ballanta na carpet babu komai haka suke sallar su kuma amma gashi nan sai dai mai musu addu'a ko kuma yanzu ga komai da komai an sa amma amma khushu'in yayi karanci Allah ya fi mana to sai yake cewa um, wa kana idza sajada makkana jafatahu wa anfahu min al-ard munyi wa naha bai an jambai yawa to yanzu shine karatu na gaba yana nesanta hannayensa akan kuibansa guda biyu to bismillah ka ja baya kaɗan yawa to abin da nake so ku gane shine ina ne jam ɗinsa kun ga nan shine jam ɗinsa nan shine kuibi nan ma kuibi to annabi idan yana yin sujada hannayensa suna nesa da kwiɓinsa nan kaga ga hannun shi nan ga hannunsa nan bai haɗe ba to kuskure ne a sujada mutum ya haka haɗe su kun gani kaga yanzu hannayen a haɗe suke da ina ɗinsa da kwiɓinsa to da nan ya kamata ka gane cewa 'yan uwa masu wato aƙidar a zo a shiga sahun gaba a takure saboda ana neman ladan sahun gaba amma kai mutane ka ga sahun a kale ba yanda za a yi ku yi sujada ku tabbaka wannan sunnar ina fatan kuna fahimta shi yasa duk inda aka ci gaba da ilimi baka gani ana takura sahu kuma ka ku dauka takure sahun da matsi shi din yayi kam kam kamar ana daure dawa ko gero wannan shine wai sunna a ba haka bane in dai za mu tabbatar da waɗannan abubuwan da annabi ya faɗa sallu kamar ra'aytu wani yusalli to ya kamata a rinka yin sallar cikin natsuwa yanzu kun fahimce ni in an zo sujjada ba a so a haɗe hannu da ina da kuibe kowa ya kula ga wannan dan da shine zamu samu rahamar ubangiji da wannan sallah yace wa naha yadayhi an jambayhi wa jafahuma yana budawa hatta yura bayadu min tayyib har sai an gano har sai hamatarsa yanzu kaga wannan da yake nan gure in Allah ya sa da duk wanda yake bayan sa zai hanga nan hamatar shi ga nan hamatarsa ga nan hamatarsa amma duk lokacin da kai sujada ka matsi ba a ga hamataka ba to baka yi irin sujada annabi ba ka kuma ta na gaya mana ya zo a cikin hadisi ingantacce cewa duk mutumin da yayi sallah yayi sujada yayi sallah yayi sujada sujjadan nan tasa bata cika ba ruku'in bai cika ba Allah ba zai karba ba so wannan sujjadan tana da muhimmanci matuƙa so karatu na gaba shine idan kuna tare da ni mun gama maganar hannaye ko wa ya kana yada yadai hadu wa mankibai wa uzunaihi mumtaz kuma annabi yana sanya hannayensa wai ka duba har wannan sai da aka koya mana hannayensa guda biyu a ina ya kamata ya ajiye su yana sa su hazuwa seti setin kafadarsa da kunnuwansa kaga in ka lura ga kunnen shi nan ga kafada to hannun anan ya kamata ya zama dan matso da shi gaba kaɗan kaga ga gashi ga kunnensa ga hannunsa ga kunnen shi kenan idan mutum ya zo yin sujada ya tura hannunsa haka tura gaba wannan kuskure ne dan kaga bai zama hazuwa man kibayi ba ya zo daidai kunne din kadai amma bai babu kafada to akwai kuma masu yin haka komar da hannun baya ka gani yanzu a nan gurin kaga sujjada ta sayaya tana hannun yana kusa da gwiwa bai yi setin kafadarsa ko kunnen shi ba so sujjada ta daidai shine ka shimfiɗe hannayenka setin kafaɗinka da kunnenka Allah sa ana ganewa saitin kafaɗa da kunne akwai akwai masu sawa ma ba har bayan gwiwa bayan gwiwa zai yi kai ba dan hizuwa bane ba baka training ne kai ka zauna ka yi shi sa nisa dan agaji zauna in ba daman ba ku mutu yawanci yan agajin nan sai sa uniform wallahi ba sa wani training dan wannan ya nuna ma baka kiyamun laili da annabi ya ce a rinka kade wannan ka duba malam irin nan fa sai mutum ya zo sujada ya yi haka wannan shi ma kuskure ne wannan kuskure ne sujadar daidai shine kai yaya baina hadda wa manki bayyi wa uzunai wannan ya hau to shi kenan um, ba ni sunan shi wa kana wa ya tadilu fi sujudihi yana daidaituwa a cikin sujadarsa to me daidaituwa kowace gaba ta koma ta yi normal inda take shi ne sujada ɗin kaga wannan gabar a kwance take wannan a miƙe yake wannan a kafe yake wannan hannu yatsunsa na kafa ga yanda suka yi to wannan shine itidal ya zama yana daidai ba wai ya bokare ta gefe guda ɗaya ba ko kuma yana yi yana rawa jikinsa yana ba a samu tumanina ba wannan ba daidai bane kuskure ne ya tadilu e daidaituwa a cikin sujada jama'a rukuni ne mai muhimmanci sannan kuma yace wa yastaqbilu bi atrafi asabi'i rijlaihi alqiblata yana fuskantar da ɗan yatsun kafarsa zuwa ga ina zuwa ga alqibla yanzu ga yatsun kafarsa nan yanzu anan abin da zaka yi mutum ina nan zaka yi ka kallo gabas hada da teburin nan in zaka yi sujjada ka yi sujjada yawa dan su gano ta baya Na'am. Ana tare da ni ko? Yau kafa goshin anan mazo. So yanzu anan ɗan yatsun kafarsa wasu idan sun zo sujjada ɗin abinda suke yi shine suna kafe kafafuwa. Yanzu kaga wannan sujjada shi kansa da akwai kuskure yanda ya buɗe kafafuwa. Ya ya kamata yi? Hadis kaga an taimaka ma haɗa kafarka. Haɗa. kwarai kuwa ai yanda ai yanzu kaga nan yanda yake yi ne ya mana ko ba ka bane ba yawwa iya kware wacce ke ne ya mana yawwa an ruwaito cewa annabi idan ya sujada yana haɗe kafafuwan ne haka duk da cewa sun ce Aisha ce ta ruwaito a da daddare ne ana lalumar ina annabi yake ana shafa ana shafa sai aka jiyo aka tabo kafa sai aka ji ya haɗe kafafuwan ta baya haka to haka yake haɗe su to kuskuren shine ga kuskure din kafe yan yatsun kafe su ka shake haɗe suka ka ka cake to akwai masu yin sujada suna cakewa kaga cakewa ya tsaye cakewa ba daidai bane cakewa kuskure ne me daidai din sai a sa su su kansu yan yatsun wai su kalli gabas ka gani waɗanda za su iya kafuwa wannan yar karamar kan ba za ta kafu ba ta karshen nan amma kaga yatsa ta daya babba yatsa da mabiyarta da ta uku din nan wani lokacin har da ta hudu ma suna iya kafuwa to kenan kamar yadda kai ka kalli alƙibla kai sujada yatsun kafar kama a sujada ana so su kalli ne su kalli alƙibla kun gane wannan daidai din shine haka kuskuren kuma sabanin haka in dai an ce yanda annabi yayi ake so a yi sallallahu alaihi wasallam to a dabbaka shi haka ka bude kafafuwanka akwai masu yin sujada haka suna kwashewa gaba daya Allah kiyaye gane kenan to kaga wannan ka ai ai ai ta'adin ya isa ai yawa wannan ba daidai bane kuma shi kansa ma zai ji wato bai yi balance ba amma kaɗan haɗe su daidai wa daida yawa to wannan shine aka ruwaito annabi yana yi sallallahu alaihi wa sallama an fahimci wannan sai ya ce wa yabsutu kaffaihi wa asabi'ahu to sai ka juya yanda kake da yana shimfiɗa tafuffukansa ma'ana tafin hannayensa shimfiɗa su yake ba sai ka shi zama kawai kai a zaune don a gani daga tafin hannunka sama normal yadda Allah ya yi ka kar ka buɗe su kar ka matse su to idan an zo yin sujada yadda Allah ya hannunka yake shi kadai baka buɗa ba baka abin nan ba haka kake shimfiɗe shi a ƙasa shimfiɗe su a ƙasa a sujada haka ake kaga za ka su dan wara-wara ba buɗe su aka yi ba ba kuma me ainihin damƙe su aka yi ba to ka haɗe su gaba ɗaya mu gani haɗe to akwai wanda za ga haka yake sujada to ba daidai ba ne daga su su gani nuna wa kyamara ta gani masu yin sujada su haɗe hannun kaga a haɗe haka to kuskure ne wanne ne daidai buɗe su yadda Allah ya yi su yawa to shine daidai to buɗe su kuma gaba ɗaya to wannan shi kuma daidai ne ba dan kwala bane ba zagi bane ba yawa to wannan kuskure ne buɗe su gaba ɗaya a yi su a sujada kuskure ne kamar yadda kuma damƙe su gaba ɗaya kuskure ne ya ne ne daidai baina baina tsakani tsakani daidai wa daida sauke su ina fata ana fahimta to sai kuma addu'o'i insha Allah ta'ala kenan yanzu a nan gurin akwai wata matsala a sujada me ba mai magana akai ba akwai abin da mutane suke yi na kuskure idan za su yi sujada sukan ɗora gwiwar hannunsu a ina a cikinsu ɗora haka eh kai sujadan yadda za ka danne cikinka yawwa kaga hannayen kun lura ya matse hannayen a cikin cikinsa wajen cibiyarsa wannan shi ma kuskure ne kaga nan bayan da zaka ga hamatarsa sannan kuma ya rufe nan gurin da aka ce kada a rufe shi an fahimci wannan da kyau ko akwai kuma masu sujada suna tsora kafa ɗaya kan ɗaya a baya yawa ka gani a ɗora kafa ɗaya kan ɗaya wata ta hau kan wata shi ma kuskure ne kaga yayi sujada da kafa ɗaya ba da kafa biyu ba kuma annabi ya ce an umarce shi ya sujada ala sab'ati a'zumin gabbai guda bakwai kamar yadda muka bayani a baya wannan kuskure ne akwai kuma masu reto ma da kafar da je kafar gaba daya a'a ba ita dai ba duka biyu yawwa kaga mutum watakila liman ya dade ne kaga yana ta dagawa yana dan exercise shi ma wannan kuskure ne ba daidai bane akwai kuma wanda suke kwantar da wata kafa cikin wata yawwa ka ta ciki yawwa yawwa haka dauko wannan ka dora ta anan yawwa kamar haka su ma duka kala kala dai idan kuna so dai ku gane kuskuren wata ran an yi sujjada a wani masallaci wani ya dauki wayarsa ya dauki kafofin mutane ka sha mamaki kaga yadda ake wannan duka ba daidai bane kuskure ne kenan in kun lura kun fahimce ni da yawa yawan kurakuran da ake yi a cikin sallar shi yafi daidai din musamman ga waɗanda ba su je makaranta ba akwai tambaya akan matsalar sujjada ɗaya bayan ɗaya na malam zauna kai da ra'ayin da kake na'am akwai su zai wasu ke lokaci bayan lokaci ok za mu zo kanta akwai sujada da ake ana budewa wannan sunna ta tabbatar annaba an ce idan zai yi sujada yana budewa ta yanda har dabba karama tana iya wucewa ta tsakiya wannan saboda tebur ne da zai iya yi ba idan an zo su jira maganan daman ka matse wurin bai yi ba idan an zo su jira ana budewa ne a miƙe haka ai shi aka ce yana miƙe gadon bayansa amma kuma miƙewan fa ba kwanciya ba dan akwai gaskiya waɗanda in sun zo za ga kamar kwanciya ma suke to wannan kuma wuce gona da iri ne ba sunna bane ba ka bude haka bude mu gani haka yi sujada anan gurin a makaifa bude su sai haka yawa a yayyawa haka yawwa yawwa normal dai yanzu ka ganin gurin kaza za ta iya wuciya garamin nan akuya zai iya wuciya ko ba ka bane ba to sujjada ta sunna ita ce idan ka yi an ce annabi in yi sujjada har yar dabba karama za ta iya wuciya saurin sai mai malam sauri mumtaz akwai wata sujjadar ita ma da ake ta kuskure ka gani tambayar ku yana ta fito da karatun a fili shimfiɗe hannayen nan gurin dantsanka ka gani akwai masu yin sujada suna kafe gwiwowin hannunsu a ƙasa ana gani ko gwiwan hannu a ƙasa wannan shi ma kuskure ne ba daidai ba ne duk wanda ya sujada gwiwan hannunsa ta taɓa ƙasa wannan ya saba annabi ba daidai ba ne kuskure ne mumtaz sai ne na malam Allah shi ma albarka akwai kuma wanda sun sun zo su ji daga yadda suke yi. can za ka juya don a ɗauka a gani a haka a haka ɗin ka ga yadda suke bankarya ka gani hannun sai hannun hagun sai ya kalli kudu hannun dama ya kalli arewa ka gani da wai saboda tsabar takawa su wai yanzu wannan budewa suke to ka ga anan gurin ga dai hamatar ta fito nan din ya bude nan kan gut amma hannayen kaga ina ya juyar da su ciki kudu da arewa suke wannan kuma kuskure ne ba daidai ba Allah shi albarka na malam akwai waɗanda in sun yi sujira kuma kamar yadda kafan hannun ɗan tsako ka ba mu gani kai jama'a ana yi kuwa kar ba ku ta kawo mana abin da ba a yi ba to wani ya ce wai ana yi musamman idan wurin ba shimfiɗa kuma mutum baya so ya ɓata hannunsa ko baya so ya ɓata kayansa to shi ma wannan kuskure ne ba daidai bane mun faɗa hadisi cewa shimfiɗa hannu ake na malam mata duk abin da aka yi bayani a sallah da mace da namiji duk ɗaya ne sai wanda shari'a ta ware mace kenan wannan bayanin da muka yi har mata ma haka za su yi har mata ma haka za su yi sai mai kuma a haskaka mana na malam akwai mashin bada hannu mun yi bayani ma'ana wana duk hadda gwiwan hannu kuskure ne wannan ba daidai bane na malam to kurma ne ko to me shi malam ok ko magana yanzu zamu duk da turanci kuke yi subhanallah kaje wannan magana kura ma wajen da turanci ake yi to you see some of the people are doing what Pray with their own shoes.
okay he is asking that he, he sees some of the people are praying with their own shoes ko to ai ka gaya masa sallah da takalmi sunna ne ai idan dai takalmin yana da tsafta sunna ne sallah da takalmi ba bid'a bane ba na'am ashe kuna man da turawa ne to gashi wannan ma tambaya ce mai muhimmanci ya ce idan an yi sujada za a ɗago akwai waɗanda yana ganin su in suna za su yi yunkura sai su dunkule hannu yi mu gani kai eh to ɗago yawwa wannan ana ce da shi al'ajinu ga yadda ake haka wannan yar yatsa a sa ta a ciki haka sai a tashi da haka annabi yana yi wani lokaci manzo Allah yana yi wani lokaci in zai yunkura tunda ba mu zo yunkura su jira ba wani sati mai zuwa zamu insha Allah to yana dunkule hannun sai ya yunkura da su wani lokaci ba kullum ba na malam mumtaz akwai waɗanda kuma idan sun yi sallah kafafuwansu na baya kallon yamma suke yi mu gani mai kyamara ya ɗauka juya eh shi ban ban misalta shi ba ka kife su kwantar da su zaka yi haka kwantar da su yawa akwai wanda sun yi kafafuwan sai su kalli ina yan yatsun su kalli yamma kaga wannan akasi kenan an ce su kalli gabar su kuma sun mai da su ne yamma shi ma kuskure ne sai me akwai wanda sun yi sujjada kuma ma'ana suna sujjada sai su nade hannun kamar suna yin addu'a ne su yi sujjada hannun yana kallon sama yi mu gani masha Allah mutane ka Allahu akbar yanzu har wannan ma sai mutum ya haka a sallah ina jin ko wata kila saboda suna yin addu'a a cikin sujjada ba su daga wannan kuma kaga ba ai koyi da annabi ba Allah ya sauke na'am malam to kai kai ne na karshe na'am akwai kuma mutanen da idan suka zuwa yana kuma su rufe idan to wai yana magana akwai waɗanda in sun yi sujjada su kuma sai su rufe idan su bude kamar yadda a sallah ba a ce a rufe ido ba zaka bar idan ka a buɗe ne to haka in kai sujjada ma idan ka a buɗe zaka bar shi ba wai kuma ka rinka wasa da idan kana rufewa kana buɗewa ba ina fata sai dai in kuma da wata larura ko ƙura ko wani abu makamancin wannan mutum zai iya yi wallahu ta'ala alam barakallahu fika Allah ya sa albarka so wannan shine a takaice dan abin da zamu iya fada akan sujada ina fatan yan matsalolin da suke cikin sujada yan matsalolin mun dan fitar da su amma don Allah mu yi kokari mu aikata a aikace daga yau an zo sallah ko daga isha'i ne mutum ya kokari ya gyara Allah ya sa mana albarka a rayuwar mu ya jigan iyayen mu ya jigan magabatan mu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh